الحمد لله الحمد لله الذي لا يزيده حمد الحامدين ولا ينقصه جحود الجاحدين ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين وإله الآخرين إله يعلم أسرارنا ويعلم نياتنا لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا تباركت تعطي من تشاء وتمنع وأشهد أن محمدا عبد الله ورسول الله وحبيب الله وخليل الله وصفي الله وخيرة الله من بين الورى أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله تعالى وأطيعوه واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون ومن حكمة الله تعالى في خلقه أنه سبحانه لما خلقهم علمهم ما ينفعهم وما يضرهم هذا هو ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى وفضل البشر بما وهبهم من العقول التي بما وهبهم من العقول التي فتحت لهم مغاليق العلوم وأعظم علم ينفع الإنسان في عاجله وآجله هو العلم بالله تعالى وبما يرضيه وأعظم الجهل وأشده وأشنع الجهل الجهل بالله تعالى وبما يرضيه والبارز في علوم الدنيا إذا عطل عقله عن العلم بالله وبدينه فهو من الجاهلين وبهذا توزن الأمة شرعا وتعلم العلوم المادية والتفوق فيها قوة يجب أن تكون في أيدي المسلمين وذلك ليجابه أعداءهم بها تحقيقا لقوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم والقوة في هذا العصر هي قوة العلم والعلم والثقافة لا تولد مع الإنسان فلا بد من اكتسابها من طرقها المتنوعة ومن هنا نشكر ونقدر لولاة أمورنا على دعمهم الكبير للعلم والتعليم والمعلمين وطلاب العلم واهتمامهم بأبناء الأمة وحرصهم على تعليمهم وتوفير كثير من احتياجات التعليم ونسأل الله تعالى أن يسدد خطاهم وأن يعينهم على ذلك برحمته وفضله ومنه عباد الله للإسهام في مجال العلم والتعليم نقدم بعض الوصايا نقدم بعض الوصايا لقيادتنا الكريمة في سبيل الجهد والمحاولات لإحداث التغيير في التعليم أولها احترام العلم والعلماء والطلاب على مستوى الدولة وذلك بصورة ملموسة في واقع الحياة والأمثلة على ذلك كثيرة ثانيا توفير حاجات التعليم كلها عند المقدرة على ذلك من بناء المدارس والفصول وتوفير احتياجات الضرورية والتحسينية وجعل النصيب الأوفر من ميزانية الدولة في التعليم ثالثا إدراج الصناعات اليدوية المتنوعة في التعليم من المرحلة الأساسية إلى الجامعية بحيث لا يتعطل من درس لمدة عشر سنوات فضلا عن الخريج من الجامعة رابعا مراجعة جميع الأنظمة المتعلقة بالتعليم من مناهج ومقررات وإعادة صياغتها بما يخدم أهدافنا وحذف ما من شأنه التقلل بشأننا خامسا عدم تدخل الحكومة بمطالبة النسبة المئوية المعينة في شأن النتائج سادسا استصحاب الطلاب المتخصصين في جميع خدمات الدولة سابعا تعزيز الوطنية في التعليم وترسيخ معانيها في قلوب الشباب مع العلم بأن التعليم فقط لا يكفي لتحقيق ذلك ثامنا تصفية الوكالة الوطنية للمنح الدراسية تصفية صادقة تاسعا إغلاق جميع المدارس والمعاهد والجامعات التي أسست لهدف التجاري عاشرا فتح المجال لتعليم كبار السن في المدارس الحكومية نسأل الله عز وجل أن يعيننا وأن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح في الدين والدنيا والآخرة أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم كن لنا ولا تكن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وأعنا ولا تعين علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا ويسر الهدى لنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين اللهم احفظ بلادنا النيجر واجعله آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم من أرادنا وديننا وبلادنا بسوء فأشغله في نفسه واجعل الدائرة عليه واجعل تدبيره في تدميره يا رب العالمين اللهم رد على الأعداء كيدهم كما رددت على أصحاب الفيل الدين كيدهم اللهم لا تحقق لهم غاية ولا ترفع لهم راية واجعلهم لمن خلفهم آية اللهم نكل بهم تنكيلا اللهم كل للمسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين اللهم كن لهم عونا ونصيرا اللهم كن لهم عونا ونصيرا اللهم فرج همهم اللهم فك أسرهم اللهم اشف مرضاهم اللهم داوي جرحاهم اللهم عاف مبتلاهم اللهم تقبل شهداءهم يا رب العالمين اللهم اجعل آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين واجعل آخر خاتمتنا أن, أن تختم بكلمة الإخلاص اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها وصفاتك العلى يا رب العالمين تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله ‘yan uwa musulmi abinda hudu ba ta yi bayani a kan shi bayan godiya ga Allah da yabo da jinjina da salati da sallama ga manzan tsira sallallahu alaihi wasallam mu ji tsoron Allah mu kiyaye dokokin Allah mu kiyaye wani yini wanda Allah ta'ala ya ambace shi cikin alkur'ani ya ce ku kiyaye yini wanda wata rai ba ta iya amfana ma wata rai da komai sannan ba za a karɓi fansa ba daga gare ta da za ta ba da wani abu don ta fanshi kanta game da bala'in da ke tunkarunta Allah ya ce wala yuqbalu minha adl wala tanfa'uha shafa'a ceto ba zai amfane ta ba wala hum yunsaruna kuma ba za a taimake su ba dan uwa musulmi mu sani yana daga cikin hikimar Allah subhanahu wata'ala a lokacin da Allah ya halicci halittun shi Allah ya sanar da su abin da zai amfane su da abin da zai cutar da su kaka yi diban akwai wata halitta wanda bata san me ke amfanin ta ba ko mi zai cutar da ita wannan duka da shanu da awaki da dabbobi da mutane da aljannu da halittun Allah da Allah ya halitta kowace halitta ta san abin da zai amfane ta tana kokari wajen neman shi sannan ta san abin da zai cutar da ita tana kokarin daukar mataki da ba kanta kariya game da shi wannan shine Allah ubangijinmu wanda yace allazi a'ata kulli shay'in khalqahu thumma hada wanda ya ba dukkan komi abin da ya dace da shi na halitta duk halittar da yayi to ya tsara mata abin da ya dace da ita na halitta Yan uwa musulmi tare da haka Allah ya hihita jinsi na ɗan adam ya hihita ɗan adam saboda ya ba ɗan adam hankula bai ba halittu da yawa hankula ba wannan hankulan da su ne suke buɗe wato da su ne suke buɗe makullayya na ilimi duk wani ɗaki kublalle na ilimi to ɗan adam sai amfani da hankalin da Allah ba shi sai ya ƙwanƙwasa shi ya samu buɗe shi mu sani ‘yan uwa musulmi mafi girman ilimi mafi darajar ilimi shine ilimin da yake amfanar mutum a duniya kuma ya amfane shi a lahira wannan ilimin shi kuma shine ilimi na sanin Allah maɗaukaki da kuma sanin abin da zai samar da yardan Allah wannan shine ƙarshen ilimi shine mahihicin ilimi shine mahi darajar ilimi ilimi na sanin Allah da kuma sanin abin da zai janyo maka yardar Allah babu ilimi sama ga wannan mahi girman jahilci mahi tsananin jahilci mahi munin jahilci shine jahiltar Allah da kuma jahiltar abin da zai sama maka yardar Allah duk mutumin da ya samu kanshi kasurgumin jahili ne game da Allah kasurgumin jahili ne game da abin da zai sama mashi yardar Allah to wallahi yana fama da babban ciwo wannan jahilcin nashi ya fi kowane kalan jahilci don jahilcin kala-kala to amma kowane kalan jahilci wannan jahilcin shine babba a gare shi don haka 'yan uwa musulmi fitaccen mai ilimi a ɓangaren abin da ya shahi ilimin muka na duniya fitaccen mai ilimi wanda ya fice wajen sanin ilimin duniya in dai har ya ɓata hankalin shi bai da lokacin tsayawa ya nemi ilimin sanin Allah da samar da yardan Allah wallahi tallahi kasurgumin jahili ne a wajen Allah ana tashi alkiyama za a tada shi a cikin kasan shirga-shirgan jahilai don haka wannan ba mai ilimi ba ne a wajen Allah matukar ya zama na ilimin shi kadai shine na sanin duniya ko kwarewa wani bangare na duniya ko wani abu wanda ya shahi rayuwar duniya to wannan kwata-kwata a lissahi na alkur'ani da hadisan annabi wannan ba su lissafa da shi ba lokacin da suke kilga masu ilimi ‘yan uwa musulmi ilimi na sanin Allah ilimi na sanin addinin musulunci wannan shine babban abu kuma shine abin da ya fi muhimmanci sama ga kowane ilimi duk al'ummar da ka gani Allah ya ba ta ilimin duniya amma ɓangaren sanin Allah zero ɓangaren sanin abin da zai janyo hushin Allah ko ya janyo yardar Allah ko ya janyo ukubar Allah nan ba su san komi ba billahi lazi in ci gabansu na ilimi ya kai ba wata suke shiga ba in cikin rana suke shiga Allah ya aikin banza ne in ci gabansu na ilimi ya kai wato suna iya bincike har ƙwayar zarra kwayar zarra ma suna iya bincike cikinta da wajenta na rantse da Allah wallahi waɗannan mutanen su ne wulaƙantattun al'umma wajen Allah kuma su ne koma bayan halittun Allah don haka waɗanda suke da ilimi na sanin Allah da sanin abin da zai janyo yardar Allah da sanin abin da yake taɓo hushin Allah waɗannan su ne suke da ilimin da ya fi kowane ilimi tare da haka ‘yan uwa musulmi ilimin muka na zamani na duniya wannan kuma ba a baya suke ba bal dole ma ne al'umman musulmi ta zamo tana da ƙarhi a cikin ilimin muka na duniya na zamani na rayuwa wajibi ne a ce waɗannan ilmummukan akwai su ga hannun al'umman musulmi domin in ɗan al'umman musulmi ba su da waɗannan ilmummukan ai ba za su iya fuskantar maƙiyansu ba ilmummuka na sanin Allah ba da su ake fuskantar maƙiya ba eh da su su garkuwa ne in kana da su Allah yana tare da kai garkuwa ce babba amma sai dai akwai buƙatar ka sami muka na duniya daban-daban waɗanda cikin mukan nan na duniya kaga akwai muka na ƙere-ƙere wanda da su ake riƙe makamin da maki ba zai yarda ba ya harare ka ballantana ya zo ya sha sankonka ɗan uwa musulmi mu sani cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni al'umman musulmi ta yi tanadi ya ce wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin ku yi ma maƙiya da kafirai tanadin iya abin da kuke iyawa min ƙuwatin na ƙari wa min ribatul khayl turhibuna bihi aduwallah ku yi masu tanadin manya-manyan dawakai na yaƙi domin da wannan kayan tanadin za ku hirgita maƙiyan Allah za ku hirgita maƙiyanku Allah ce wa akhari na min dunihim za ku hirgita wasu ma na daban wanda ba su ba la ta'lamuna hum ku ba ku san su ba Allahu ya'lamuhum Allah ya san su ashe in al'umma ta tashi ta karanci duniya ta zama tana da ƙarhi ƙarhin da ba mai iya tunkaro ta to maƙiyinta sai dai kallo daga nesa wani ma wanda ba ku san da shi ba yana can yana karkarwa kamin ku kawo gare shi haka Allah ya faɗi saboda haka ashe dole ne ‘ya'yan musulmi su tashi su karanci ilimin muka na zamani a ɓangarori daban-daban wanda wannan su ne suke rike masu rayuwarsu ta duniya kuma su ne suke zama garkuwa gare su wani ba zai zo ya rena su ba ‘yan uwa musulmi abin da ake kira ƙarhi a wannan zamanin ilimi hun duk yanda mutum ke ta sawo makamai yake ta tarawa a wannan zamanin namu in dai baka da ilimi wallahi banza ne sai ka tara makaman a halbe ka da su don haka wannan ilimin dole ne a tashi a bashi muhimmanci duk ƙasar da ka ga yanzu ana ɗarɗarɗar da ita to ta yi nisa ne ta yi fice a ɓangaren ilimin nan na zamani don haka dole ne duk wani ilimi na teknoloji dole ne 'ya'yan musulmi a ce sun tashi sun karance shi sun yi zirhi cikin shi ‘yan uwa musulmi shi kuma ilimi ko ilimin addini ko ilimin duniya ko na zamani ba lokacin da mahaihiyar mutum take haiho shi ba take haiho shi tare da shi cikin kanshi ka taba jin wanda aka haiho tare da shi a'a ba da ilimi ba ake haiho mutum balle mu yi zaune mu a Nijar mu ta jiran sai da aka haiho wani mai ilimi aka haiho shi tare da ilimi sai ya zo ya ɗaukaka mu don haka ilimin nan tashi ake haikan a neme shi duk wanda kaga ya ilimi na addini ya yi fice cikin shi wallahi ya bi dare ya bi rana ya sha wahala duk wanda kaga ya ilimi na duniya ya yi fice cikin shi wallahi hana idan shi kwana ya sha wahala to me samu Nijar mai hisan hutu mun hisan kawai mu shace kai mu zo karkashin icce ko karkashin runwa muna shayi ana juya ana ba guda guda me yasa matasan Nijar babban abin da ya burge su shine kawai hutu matacin Nijar shi bai ƙi ba a ce wallahi kullum an ɗauke mai nauyin abincin shi da abin shan shi kawai ya yi wanka tun da sahi ya shace kai ya zo ya jera kujeru ya miƙe ƙahuwa sai ka ce shi ne shugaban ƙasar duniya baya komi irin wannan rayuwai matasa irin wannan rayuwai za a gina ƙasa da ita wallahi wannan ba ta haifar da ɗa mai ido inda har matasanmu na Nijar babban abin da ke birge su shine shiga inuwa kawai a ta gulma a ta wulakanta kowa duk wani malami sai an tattauna a kan shi ai wannan malamin ba kowa ba ne jahili ne ai wannan wa minista kaza ai wannan shi ma ba wani dogon karatu ya ba duka fa baka ce gare shi wannan hira ita kaɗai za ku tsayawa kuna yi a majalisu kuna tattaunawa to akwai matsala ‘yan uwa musulmi dole ne sai an tashi tsaye haikan wajen neman ilimi kuma shi ilimi musamman ma ilimin duniya inda aka aje ka ba nan kake tsayawa ba gaba kake yi duk wanda ya zama na ilimin shi na duniya ko ilimin ‘yan boko masu zuwa suna karatun boko iya inda aka aje ka ka tsaya nan ƙoƙarin ma kake ka riƙe shaka ba kai shirin neman ilimi ba ai mai ilimin duniya na gaskiya shi ne iya inda aka aje ka ta kai ƙoƙari kake ka ƙara gaba iya inda ka tarda mutane sun tsaya idan ɓangaren mat ne ko ɓangaren istuwar kake ko kuma ɓangaren sbt ko ma na ɓangare ne to iya inda katar da duniya ta tsaya kai kokari za kai a matsayinka na wanda ya gano sirrin karatun to kai kokari ka ƙara duniya gaba ko za ka tsaya kullum sai dai in an gudda ka can wasu sun gudda ka gaba sannan ka ƙara gaba a kenan baka karantu ba wallahi duk wanda ya karantu a kowane bangare to za ka samu kullum yana ƙoƙarin shi ma ya kawo wata gudunmuwar shi ya kawo wani hasken ƙwaƙwalwar shi wanda yake nuna ya fa gane yanzu shi ba zancen ganewa ba ne sai dai zancen shi ma ya kawo tashi gudunmuwa da nashi kaso ‘yan uwa musulmi hanyoyi na neman ilimi na zamani daban-daban ne a wannan zamani to dole ne dole ne ‘ya'yan musulmi su waye kansu ya buɗe su tashi su karanci abin nan mu daina wahalar da kanmu irin tsarin lakwal-lakwal ƙin ta nan tamu ta nijar wallahi tallahi kowa ya sani da za a tambayi wato tsofaffin mushanni wanda suka jima suna karantarwa da a tambayi kuma duk wani wanda yake da alaka da karantarwa wallahi in zamu makan mu'adalci mun sani tsarin karantarwar mu a Nijar yana buƙatar gyara gyaran kuma ba ɗan ƙaramin gyara ba ba gyara ba kawai na diskur ina wannan gyaran wallahi diskur bai gyara shi kawai a zo a yi diskur a yi faransa a girgiza ka faɗa shi ke na a tashi kuma ƙarshe a ci gaba daga inda ake gyara ne na sai an motsa a aikace a tashi gadangadan da gaske gyara za a yi ‘yan uwa musulmi daga nan ne muke isar da saƙon jinjina da gaisuwa zuwa ga jagororinmu a wajen ba da gudunmuwa mai girma da suke a ɓangaren ilimi da karantarwa na boko da kuma ɓangaren abin da ya shahi malaman boko da kuma wato HDM masu karatu da ba da mahimmanci da suke a wajen kulawa da 'ya'yan al'umma da tsananin kwaɗayinsu da suke yi a wajen samar masu da wato abubuwan da za su inganta masu karatu da kuma samun ababe na bukata a ɓangaren karantarwa kuma muka muna ƙarawa da addu'a Allah ta'ala ya ƙara taimaka musu ya ƙara kama masu ya ƙara dawa masu ya ƙara masu ƙarfin gwiwa da ƙwazo wajen yin abin da zai ƙara inganta ilimi wato wannan na boko da kuma sauran ilimin muka ma baki ɗaya Allah ta'ala ya ba su wannan damai da sa'i kamar yadda a hudubar da ta gabata na yi bayani ne bisa kan abin da ya dace mushanni su riƙe domin wato shawarwari ne na bada wanda su ne ƙarshen lissahi na a matsayina na almajiri mushanni su riƙe don ƙara inganta ci gaban makarantun boko a cikin ƙasar ta nijar to a yau kuma hudu battawa tana ɗauke da wasu wasiyoyi ne guda goma ko kuma in ce shawarwari guda goma wanda su waɗannan shawarwarin su kuma hukuma ce nike fuskantar da su zuwa gare ta domin ba da gudunmuwa ta a ɓangaren abin da ya shahi ci gaba na ekol ta ƙasar mu ta Nijar da kuma abin da ya shahi ci gaba na wato karantarwa baki ɗaya. Don haka ina da shawarwari da na rubuto a wannan huduban guda goma wanda waɗannan shawarwari ina watan Allah Ubangiji ya sa su isa a cikin kunnuwan wanda ya dace su isa zuwa gare su. domin saboda a samu watakila a samu wasu su karɓi ko da gaba ɗayan goman ba su karɓi ba domin na tabbatar da cewa duk inda wani jagora yake a ƙasar mu ta Nijar yana cikin abin da yake damun shi ya za a yi a ga an gyara tsarin karantarwa ya za a yi a ga tsarin karantarwa a Nijar ya gyaru ya ɗora tahiya normal yanda ake tsammani to don haka ga wasu shawarwari guda goma wanda su ma gudunmuwa ce da wani kaso a cikin ƙara gyarawa shawara ta farko ‘yan uwa musulmi shine hukuma tana da buƙatar ta yi tsarirrika na girmama ilimi da girmama masu koyawa da girmama ecidiyan a samu wani tsari a mataki na ƙasa gaba ɗaya an yi tsare-tsare wanda cikin tsare-tsaren duk ɗan yaron da ya taso a cikin Nijar dole sai ya gano mushe yana da daraja a Nijar dole sai ya gano etidiyan yana da mahimmanci a cikin ƙasar Nijar wannan yana cikin babban gudunmuwa wadda za a badawa don a sama wanda yake ƙin karantarwa ko karatu a sanya mai kwaɗayin shi misali akwai musallai da yawa kuma su hukumai idan sun yi amfani da wannan shawarar to su sun fi kowa sanin hanyoyin da za su bi su ɗaukaka sha'anin mushanni su ɗaukaka sha'anin masu karantarwa su ɗaukaka sha'anin ejijiyar amma daga cikin misali ya kamata a ce duk mushe wanda gwamnati ta ɗauke shi ta yarda ya ɗora koya ma ‘ya'yanta karatu to ya kamata a ce in ya je likita yana da kart wadda wannan likitan kawai za a mai komi kyauta babu wata zancen a bashi a rubuta mai yar takarda a ce ardonansa a mushe bai kamata a bashi hau ardonansa ba in dai abin da ya shahi matsala ce ta rashin lahiya ko ciwo ko kariya ko wani abin da ya shahi lahiyar mushe kai ya aka ai akwai wato akwai asiransu maladi ya kamata a ce kowane mushe yana da asiransu maladi kowane mushe ya zama gwamnati ta lamunce mai kula da lahiyar shi wannan yana cikin ɗaukaka sha'anin mushanni misali na biyu don na ce musallan suna da ba musallai bai zanta kawowa misali na biyu ya zama a ɓangaren wasu ababe na rayuwa to mushe yana da ragowa sama ga sauran da hda shi ma yana da ragowa misali domin mun yi karatu a wasu ƙasashe wanda mun gani wallahi a aikace yanzu haka karfiki ta ta shiga mota da rabin kuɗi wallahi har yanzu tana nan a jaban ɓadda ta ba akwai kasashen da in kai hdn ne in za ka shiga mota idan jikka biyar ake kai mutum kowane mutum to kai jikka biyu da rabi za a kai ka hukuma ka riga ta zartar kuma kaga wannan tsarin saboda girma makarantarwa da karatu wannan tsarin ba wai an sanya shi ga hdn yan kasa kadai a'a mu yanzu da muka je aiwa yan kasa bane amma mu ma aka iya ba mu kar ta cewa duk inda zaka a cikin kasan nan kaf in dai kai hdn ne ko to rabin kuɗi za ka bata in cikin gari ne ka shiga a daidaita in dala hamsin ne kuɗin a daidaitan kai ashirin da biyar za ka ba shi wasu ba su san tsarin amma gwamnati ta riga ta tsara dole ne kowa sai ya bi to ya kamata wato gwamnatin mu ta sa tsare-tsaren na girmama karatu da girmama mushanni da madanni da girmama HDN a cikin al'umma a ga abin karara ba wai a ɗora faɗi ba cikin tele ko cikin radio eh mushanni suna da daraja biremin mun sanya ba wannan ba a ganshi a aikace karara kawai a cikin rayuwarmu kowa ya fahimci cewa mushanni madanni da hgn gaba ɗaya suna da wani irin matsayi a cikin ƙasa ana mutunta su wannan ɗaya ne daga cikin hanyoyin falfaɗawa da darajar karatu shawara ta biyu ya kamata gwamnati ta cikawa wato dukkanin ekwal-ekwal duk wasu abubuwan bukata na karatu mun sani cewa yanzu ƙasarmu da kuma gwamnatinmu tana cikin wani hali wanda muna ta yin addu'a Allah ta'ala ya warware kuma muna fatan nan da ɗan lokaci kaɗan mu samu mahita babba a cikin ƙasarmu to amma wannan shawara ce a lokacin da Allah ya ba da dama a lokacin da ƙasa ta sami iko ko da wannan gwamnatin ita ba ta samu ta yi ba wannan shawarar ya kamata gwamnatin da za ta biyo baya ta sa wannan cikin ajandanta shine cewa in ana son tsarin karatu ya tafi da kyau ba hoyayyewa a zo wata ekwal a tarra babu ekwal in sai hili ba hoyayyewa a zo wata ekwal a tarra kawai wato zana ce aka kewaye ɗalibai zuzzuba kamar awaki ba hoyayyewa ya kamata kuɗaɗe kudaden da kuke sanyawa a can wasu wajaje maran ma muhimmanci idan an ce an dauki yan balo an biya musu kaza sun je kaza ya kamata a ce duk kowace ekol akwai tabul tabul cikaku zancen ma a ce ɗayan talakawa suna tashan wahala kuɗin koje su kullum ana kora waɗannan ana wannan kamata a ce an wuce shi wannan ƙasƙanci ne da ci baya inda gaske muke muna ba karatu muhimmanci ilimi yana da mahimmanci a wajenmu ya kamata a ce gwamnati duk abin da ake bukata a ikwal kawai da an zo a tarda shi akwai tabuloni gaba daya ba ma zancen a ce wasu ɗalibai ƙasa suke ba har da sekur aje wanda wannan al'aje suke kawai yan wasu sun lalace za a ɗauko su haka nan ne ya kamata kuma aka ce gwamnati billahi lazi la ilaha illa huwa ƙarshen gwamnati ya wuce a ce ba ta iya yin wannan aiki ya wuce a ce haka nan to idan ma yanzu ana cikin wani yanayi da mai hankali zai yi uzuri to ya kamata a ce cikin tsarinmu inda a ce Nijar tun nan da shekara hamsin ko sattin a baya gaba ɗaya shugabanni suna da wannan tsarin da wannan tunanin wallahi da yanzu an wuce wannan matsalai matsala a ce wata katanga ta zube ba ta da ba a equal matsala a ce wata kalas ta rube ana suna kurin ana ruwa ba inda za su shiga matsala a ce babu tabuloli wannan ya kamata a ce dan Allah ya kamata jagorori su yi kokari a wuce wannan matsala a Nijar ya zama ababen da ake bukata dai na karatu komi da komi sun samar da shi wannan yana cikin haƙƙin hukuma na cikin aikin da ya dace a ce hukuma ta yi amma yanzu ya zamana ekwar 'ya'yan talakawa in sun zo ba su da jikka biyu ko jikka guda kudin kojas an kore su in iya mutum yana son ya kai ɗan shi ekwal ba a rubuta sunan shi sai ya ba da jikka wata ekwal wata ekwal sai ya ba da jikka biyu yanzu ba ya da wannan jikkai ɗai ko biyu shi kan na haka ɗan shi wallahi akwai waɗanda suka fasa sa 'ya'yansu ekwal saboda ka jawo shi an ce jikka biyu kai kuma da kalkasar tiyan masara ka baro gida sai ka ce to ina zuwa in ka ja hannun shi ka sai wallahi baka dawo don haka ya kamata a ce gwamnati wato abin da ya shahi dukkanin bukatoci a bangaren lakwal wace gwamnati ta yi iya abin da ya dace ita ta yi amma in ya zama na wai ba zancen mushanni ba ko eleb ko uwan yara a gwamnati da kanta in ya zama tana da baraka baraka da yawa akwai wajaje da dama inda abin da ya kamata ta yi taƙi ko kuma kar a ce taƙi ba ta sami iko ba ta yi to in ya zama na gwamnati da kanta ba ta sami iko ba ta yi to sai a mawatsawa shi shi talaka gwamnati ta ce ita ba ta samu dama ba ta yi so shi talaka kuma sai a yi yaki nan wannan yana cikin shawara domin inganta tafiyar karatuttukan mu a Nijar shawara ta uku shawara ta uku ƴan uwa musulmi kamin in shiga ta uku ina son in ƙara da cewa BDJ national da ake yi na ƙasa ya kamata kullum a ɗora hudda kasan karantarwa ya zama ya hi tsoka ya hi girma babu abin da ya kai shi girma cikin tafiyar ƙasa kullum in an yi BDJ na ƙasa ya zama to abin da aka hudda kasan da aka hudda makarantarwa ya zama yana da tsoka yana da girman gaske shawara ta uku ya kamata ekwal-ekwal namu na Nijar, gwamnati ta sanya tsari, kan na gwamnati, kan firibe wanda ba na gwamnati ba duka ya zama an shigar da tsari na koyar da sana'ar hannu. Wannan na cikin abin da zai taimaka a shawo kan matsalar karantarwa, tun da za ka ce ya za a yi a sake tsarin kawai ka a sake komi. Allah so a yi gyare-gyare a ɓangaren program a ɓangaren sauransu, amma a dawo a sanya tsarin sana'ar hannu. tun daga primer in yaro ya zo tun daga sai to ba kawai ga tabalo ne za a ɗora koya mai horon shi kaɗai ba a ya zamo a iya shiga da shi shago ko wata ruha a koya mai ɗinkin tela a koya mai facin taya a koya mai sana'o'i na hannu namu na gargajiya ya kamata a shigo da su cikin ikwal wannan karatu ne shi ma wallahi karatu ne kuma ilimi ne kuma ya fi ƙarfin wasa domin da za mu gwada aiki da shi cikin lakwalfarkinmu da wannan zaman kashe wandan ya rage irin kaga an ce ɗalibi ya yi ekon shekara goma yana tafiya ekon amma an zairu dubule sau biyar gwamnati ta koro shi ba a san yadda za a yi da shi ba ya kamata a ce matsala ta a ce ɗalibi ɗalibi ya yi karatu shekara goma yanzu ya taɓi ya rasa yadda za a yi kawai an watso shi ya kamata a ce wannan matsala gwamnati ta magance ta daga cikin hanyoyin magance ta kuma akwai koya masu ayyukan hannu duk matashin da ya shekara goma ana koya mai sana'ar hannu a lakwal ina muku rantsuwa da Allah ko da lakwal kin tashi ta yi inshiwe to rayuwar shi ba za ta yi inshiwe ba insha Allah zai san abin da zai zo yayi gina kanshi kuma kuma wannan zai rage matsalolin cewa akwai yan zaman banza kowa ya zira ma gwamnati ido kowa na ta hararan gwamnati duk wanda ya ekwal ya kare sai ta tsoki yana hararan gwamnati ta daukan shi a koya masu ayyuka na hannu a koya masu gyaran moto gyaran mota gyaran salula gyaran kwamfuta ababe na sana'ar hannu a sanya su duk in aka sa haka tun daga primer yanzu inda za ka lalabo wanda ya lakwal ya yi shekara 20 yana yi amma ƙarshe ya taɓe wallahi suna da yawa suna da yawa a Nijar me yasa wai saboda yanzu kawai ya ɓata rayuwar shi wajen koyon horon shi bai ida gane horon shi ba kuma yanzu ya zo ya rasa yadda za yi kuma ya girma ya samu kanshi girman kai to sai ayyaya kenan don haka wannan yana daga cikin muhimman ababe tun daga matakin primer har zuwa matakin university ya zama akwai tsare-tsaren sana'o'i wanda ake koyawa masu muhimmanci 'yan uwa musulmi ta yanda wa za a duk wanda ya lakwal ta shekara goma to ya wuce zaman banza ballantana ɗan jami'a wanda ya ƙari jami'a a cewa ya zo ya rasa yadda za shawara ta hudu ya kamata gwamnati ta yi wato ta yi muraja'a ta kwankoma zuwa ga dukkanin tsare-tsaren da suke da alaƙa da karantarwa dukkaninsu suna buƙatar a yi muraja'ansu akwai manyan masana cikin ƙasar ta nijar alhamdulillah a ba su dama su bibiye su ɗaya bayan ɗaya duk wani tsari da yake da alaƙa da karantarwa duk wata doka wadda take da alaƙa da karantarwa ya kamata a sake muraja'anta domin saboda can baya an kakkafa wasu tsare-tsare ne a kanmu a matsayinmu na bayu to yanzu mun sami yanci akwai tsare-tsaren da wallahi an gina su ne a matsayin umarni aka mamu kawai aka murza gashin baki matsayinmu na bayi to yanzu mun samu yanci akwai buƙatar mu dawo tun daga zero mu bibi tsare-tsarenmu gaba ɗaya na lakwal da na karantarwa duk wanda muka ga yayi kama da rena mama hankali mu maida shi gehe duk wanda tsarin da muka ga yayi kama da wato iskanci a maida shi gehe duk tsarin da muka ga yayi kama da bata tarbiyya a maida shi gehe kaf tsare-tsaren ecol gaba ɗaya a yi muraji'ansu mu zaɓi wanda suka yi daidai da mu matsayinmu na 'yan Nijar suka dace da aƙidarmu suka dace da galgajiyarmu suka dace da tsarinmu duk wani wanda ya dace da wani bature barcin su kayansu don akwai wanda sun shi dacewa da turawa amma ba su dacewa da mu to me yasa za mu yi tushen azaba kan abin da bai dace da mu ba don haka ‘yan uwa wannan yana daga cikin shawarwari wanda wato kenan a yi muraja'an dukkanin tsare-tsare duk wata program da ke rubuce wadda ta shahi ikwal da dukkaninsu a yi muraja'an su su dawo a tsara su akan manuhohinmu a tsara su akan tsari wanda zai amfane mu ba wanda zai amfani wasu ba in an gamu da wani wata maciyar da ake koya ma yara tana nuna masu girman ƙasashe masu daraja masu tasawa a goge ta a madadinta a sa girman kasashen afirka wasu kasashe da suka yi abin a zo a gani zancen a ce wani ɗalibi ko wani atdm ya girma bai da wayo a yanzu ya rena ƙasashe ya rena afirka kawai sai dai ta kallon wata ƙasa yana fiye development ko aiwa da su ne ƙasashen shi wannan ya kamata a wuce wannan shirman mu dawo mu ma mu karantar da wato ƴaƴanmu masu tasowa cewa mu ma mutane ne muna da daraja muna da tarihi muna da asali muna da kima duk wata maciyar da take waye mama kwakwale akan mu gano girman wata ƙasa da ba mu da alaka da ita ta kusa ko ta nesa wallahi ya kamata a shahida a dawo da ita a samu tarihuka na kasashenmu da garuruwanmu da kwara tana da tarihi mayayi tana da tarihi wato gidan duk wani gari namu in aka ba 'yan bokonmu manya wallahi suna iya tsarawa tsaf kaga a ɗauko ana karantar da mu tsare-tsare wanda ba su da kan gado lafami boda ƙarshe sai matashi ya taso shi ba zama boda domin cikin lafami boda sai ka tarda labarin lafif sai ka tarda ana labarin lido ka tarda ana labarin karen boda da matar boda da dan boda ba uwar boda cikin sha'anin saboda ba tarbiyya babu zancen tarbiyya babu zancen kula da iyaye ga boda saboda boda dan iska bai da addini ba Allah cikin tsarin shi to ya kamata mu mu zabi wasu manya cikin musuma a yi lafamin su a hudda wannan libirkin in ma za a yi tirishin shi lafami boda a yi wani wanda ya dace da tsarin rayuwarmu mu ji galgajiyanmu tana shigowa ciki amma yaushe za a ce ana karantar da ɗalibanmu hatta tsarin ma gaba ɗaya na shiririta yana ba da labarin wani mutum mai ba kare mahimmanci ya ba matashi mahimmanci ya ba da sai ka je wannan mutumin kamar bai da uwa a duniya har ka kare karatun da ya ji an ce ya je ya gaida uwashi ko ya je ya girmama uwashi duka wannan tsari ne na karantarwa abu na na gaba ‘yan uwa musulmi abu na hudu abu na biyar shi ne ya kamata hukuma ta duba ta gani ta daina kutsa baki da sanya baki wurin da bai dace ta sanya baki ba a ɓangaren karantarwa waɗanda aka ba amana karantarwa a amince masu ɗari basu ɗari su gudanar da aiki me nake nihi da wannan abin da nake nihi shine wasu lokuta sai gwamnati ta ce tana son wani percentage in za a yi jarabawa an dora mu kowane dirakatar ɗaliban shi dole ne ya kawo sankan tukursan in ba haka ba akwai matsala wannan yana kashe karantarwa wannan yana ɓata tsarin karantarwa ko kuma a ce a ga wata ƙungiyar kula da haƙƙin yara na ta ce dole ne yara sai an sami yaro a alal aƙalli talatin cikin ɗari ko ga wata ƙungiyar kula da mata na cikin wanda za a ba baka wannan shekarar ta ce dole mata sai an samu kaso ashirin cikin ɗari wannan shiriri ta ne mata in suka zama kaso gomiya tara cikin ɗari in dai sun yi aiki sun cancanta a basu amma wace za a kwaso daƙiƙai da jahilai da masu duhun kai da masu hayaƙi wai saboda dai ana gurin a cika wata furoje gurinta wallahi wannan kashe karantarwa ne kashe tsarin karatu ne babu wata furoje babu ko gwamnatin bai dace ba gare ta balle wata furoje can daban gwamnati ma ba daidai ba ne ta tsora ma jagorori a ekon cewa dolu a kowace kalas ko a kowane tsari ko a kowace jarabawa tana bukatar kaza cikin ɗari dole sai an samar kenan yanzu in kun ce dole sai an samar in ba a samar ba za a kore shi ko za a ɗauki mataki ba dole ba shi ma ya rikikiya ya kawo a yana yana da hankali ya gano cewa aikin shi ya ƙare abincin shi ya ƙare in bai kawo ba kun ce so kuke a ba da sankan tufursan wallahi tallahi da sun ci da basu ci ba kai hanyoyi ma zai bi na badakala da ciwaciwa wa ya kama a yi wanda ya ce yana son wani percentage ciki don haka babu wani zancen percentage cikin tsarin ilimi wanda ya iya a bashi ya ci ko dan waye wanda bai iya ba kawai bai ci ba mata ne ba su ci ba in gaba ɗaya matan nijar kaf babu wadda ta ci baka babu wadda ta ci mai matsala su tashi su yi karatu kawai amma zan ta ce a wannan ai yan durwa da lafam ne su sun gano yan sanin haƙƙin mata ne don ce dole ne kullum sai an hudda farsantashi na mata wallahi wannan hanya ce ta cin amanar karatu da kuma ɓata tsarin karatu yan uwa musulmi shawara ta shidda shine ya kamata HDN kinmu na Niger ɗalibanmu na Niger masu karatu gwamnati ta ɗora sanya su su taji cikin kowane irin aiki da ake makasa yadda masu tashi kawai daga likita sai ina ya kamata a ce yi wannan ɓangarorin duka ba a karatu cikinsu ya aka yi ba mu ganin masu su tashi a ɓangaren iranium a ɓangaren zinariya a ɓangaren wuta sai dai kawai ka da kaga mai su tashi ya su tashi ce nike ina kake likita karama shi a inda ya karatu na gaskiya ne kuma ana son a gane shi a aikace ba wai ana nihin yan mutum ya su tashi ba dole sai an bashi ko dole sai an ɗauke shi a zai ƙara ƙwarewa ya goge ya kamata ɓangaren aikin iranium a kwaso 'yan ƙasa 'yan niger wanda so ne ake kawai su zuba ido suna kallo suna karanta ya kamata ɓangaren zinariya hdm masu karatu wannan ɓangaren a ɗora zuwa da su tonawa kada ɗora nuna masa abin ga tabulo kaɗai ba a cika gane wannan ba in ka jama mutum karatu ka tabulo wallahi za ka gane cewa wahala ke da kwai sai in ka tsaye da shi da hiri ya aikata yanzu wanda za ka zuwa kai ta gaya mai mahimmancin noma aya ko noman gishiri ko ga yadda ake ta haɓaka ba su kalme ko ka ba shi da ake ce ma abin noman nan ka ba shi shi ku tafi gona ka ce ya duka ya kaga ikon Allah ka suna ga ya gane ko bai gane ba don haka ya kamata HDM masu karatun noma a ɗora ganin su cikin gona gwamnati ta ba da tsarin cewa suna shiga cikin gona suna yi aikace HDM waɗanda suke karatun injiniyanci in za a yi kwalta kai ya zama mu kullum sai dan mu dauko wasu su mamu su tahiyar su wannan ci baya da kasa in za a yi kwalta to a dauko HDM masu karatu wannan bangaren da su za a yi wanda za a dauko kwantare tun warko a gaya masu cewa ma tare da HDM kin mu ko kuma ma a ce a kai wannan aikin su ma ne ake kai ku koya musu su gai ko nawa za a ba su gwamnati ta ba su ba ke a koya in ana yin haka in ba mu iya ishanjar ba mun kira cana ko mun kira wata ƙasa ta zo ta mamu to tare da HDN kinmu aka yi a gaba sai da HDN kinmu su duk wani abin da za a yi na ƙasa ko ma menene wanda ya shafi hidimar ƙasa da ƙarami da babba ya kamata a ɗora sa HDN sosai ciki suna karanta ana yi tare da su wannan yana daga cikin abubuwan da za su ɗaukaka sha'anin karantarwa kuma wato su nuna ƙarara wato ci gaban da aka samu a ɓangaren lakwal shawara ta bakwai ya kamata cikin tsare-tsaren karantarwar mu a Nijar a sanya kishin ƙasa ɗalibai su taso da kishin ƙasa ya kahu cikin zukatansu tare da cewa shi wa kishin ƙasa ba ga tabulo bane kai ake koyar shi ba amma take gane irin wannan kishin ƙasa ba akwai kishin ƙasa wanda gwamnati ce in kishin ƙasa kaso 100 ne to kaso 80 gwamnati ke sanya ma mutane shi ko ta hudda musu shi shi kaso 20 shine ake idawa cikin kalas a ida sauran waje amma kaso 80 wallahi gwamnati ce da zara ɗan ƙasa sun ga gwamnatinsu tsakaninta da Allah tana ƙaunarsu tana ta kawo musu sauƙi ɓangaren sadarwa sauƙi ɓangaren ruwa sauƙi ɓangaren wuta sauƙi kai ma'aikata na ɗan ƙasa sai a sau kayan kaya masu mahimmanci mushawa na baya da moto gwamnati ta sau moto dubu kaza ta ce za ta ba mushanni amma za ta ɗora hudda jikka ɗaya-ɗaya cikin sadarkinsu ko jikka biyu-biyu ta yi haka nan zuwa gaba su biya in ma suka kasa biya ta yahi musu tsakaninka da Allah duk ɗan ƙasar da ya taso ya ga abubuwan buƙatar shi gwamnatin ce tana mashi sai ka zo ka ɗaga mai bulala ka ce ikishin ƙasa sai ba amma kishin ƙasa to kuma in ya zamana ɗan ƙasa ya sanya kishin ƙasa can ƙalƙashin zuciyan shi ya sanya shi daddala a zuciyar shi amma kullum in ya tashi da ya fito waje sai ya yi tsoki kullum ma cikin takura yake kullum ma cikin musguna yake yau kishin ƙasa nan me za ka koya mai ga tabulu wallahi ba zai koyi ba don haka shi kishin ƙasa wallahi aiki wanda jagorori suke shi yake tilasta 'yan ƙasa su ƙaunaci ƙasansu me yasa ko da aka yi juyin mulki a ƙasar nan kaga 'yan nijar gaba ɗaya da talakawa da masu kuɗi da malamai da jahilai da ɓarayi da 'yan tasha da 'yan kasuwa kowa taso yana murna saboda mun jima muna jin baƙin cikin turawa sun zo sun mamu kane-kane cikin ƙasa mun rasa yadda za mu da su amma ƙirƙiri muka gara wasu sun zo sun kora mu wasu kaga wannan dole ne ya motso mu kowane mutum cewa ya ƙara ƙauna wannan ƙasai tashi to irin waɗannan ayyukan masu muhimmanci wanda 'yan ƙasa suke jira 'yan ƙasa sun jima suna jiran kaza ka aza ga mana bata san komi talaka ke so ba wallahi ta fi kowa sani in ka gaba ta yi abu wata wata ƙila dai bata samu damar yi ba ne allahu alam amma ta san abin da talakawan nan suke su kawai sai a shi gwamnati ta bashe ma talakawa intanet wadda suke ta bukata zancen mai gafin daina wannan matsale ba su da wannan problemki an kawo tsari wanda komi a sauƙi ƙanar rayuwa rayuwa duka ta yi sauƙi yau hamma akwai bukatar sai kama mutum karatun ya so ƙasar shi don haka to kishin ƙasa a sa shi cikin tsarin karantarwa amma a aikace ake yin shi kuma abu na takwas abu na takwas ɗan uwa musulmi a gulguje shi ne akwai buƙatar gwamnati ta sanya ido ba ido kaɗai ba har da hanci da kunnuwa ta sanya a kan wannan wato agence ɗin agence national wato wannan ta bruce anab kenan ko anab akwai buƙatar gwamnati ta ɗauki mataki kan anab ina nihin ta sa ido sosai ta ɗauki matakin sa ido dole anab ma'aikatan anab su ɗore yan abin da ya dace na wannan ajiyar sikin ta anab wallahi tallahi in aka bincika akwai yiwuwar a samu ɓanna da yawa ciki abubuwan da aka kafa ta akai ba in dai kai ba wani bane kuma ba ɗan wani bane sai ka ga abu ya baka wahala gagara ya kamata a ce kullum a Nijar kowace shekara ma ana samun burs na karatu cana burs na karatu kasashen waje to me yasa sai dan wane ko dan wane kadai zai tafiya ya kamata a ce cikin HDM wanda kwakwalwar shi take ja shi ya kamata ya tafi a tura waɗanda suka dace amma me yasa in dai kai ba dan kowa bane a cikin ƙasa to akwai wahala ka iya samun irin wannan burus burus din wanda ake zuwa ana yo karatu manyan kasashe kuma alhali akwai HDM masu kwakwale sai dai su mutu a tarbade ta cikin ƙasar Nijar da Kwanyesu da shi ba kowa bane kuma ba dan kowa bane burus da gwamnati ta ba da izinin a ba 'yan ƙasa kuma take zuba kuɗi to kar a yi burus da burus ya kamata a bibiya ana badawa wallahi akwai waɗanda burus ɗinsu kawai haka ake mai kurwa ake mashi kuma 'yan an mai kurwa kuma can ga takarra sai a ga an bada kai ni dai cikin shawara ta wadda nake ba gwamnati don gyara karatun ekol na Nijar da kuma daɗaɗa shi shi ne ta sa ido ƙwarai a kan lamarin anab kawai duk wanda ba su yi a janye su a kawo masu yi bakinta ke nan wuri abin na ƙarshe ko kuma na tara abin na tara shi ne wato gwamnati tarihi duk wata ekol prive da duk wata jami'a prive da duk wani wata MCC da aka rubuta matukar dai an gano kawai manufansu neman kuɗi a rufe su ba su da amfani. Lakwal-lakwal wanda aka buɗa don neman kuɗi ba don kishin karatu ba da kishin ƙasa ya kamata gwamnati ya sa bincike sosai akwai ekwal-ekwal wanda daidai suke da shago kawai mai wanda ya buɗe lakwalkin a ba shi shawarar ya je kasa guja ƙowar gidan shi ba da ilimi ake neman kuɗi ba waɗanda suka buɗe lakwal-lakwal don manufansu kara kuɗi suna ta ɓata tsarurruka suna ta kawo matsaloli karatu ya ƙi tafiya saboda su duk abin da bai gyara aljihunsu to ba su ba shi na haka ‘yan gwamnati ta ce ta rage fursantaji ga talakawa sai ce taran yau suna tsuki suna tsuki suna gaskiya wannan bai yi ba to ya kamata gwamnati ta bincika duk wanda ya buɗe lakwal amma manufan shi shago na neman kuɗi kawai a rike ta wannan ba ta da amfani ba ta ƙasa take duk wanda ya bude jami'a aka gano manufan shi kawai neman kuɗi ne zalla ya kamata gwamnati ta rike tabbatar da amfani ga ƙasa wannan abu na ƙarshe shawara ta ƙarshe ta goma ita ce ya dace ga gwamnati kar ta ɗauka shi karatu in aka ce karatu kowa wani iri ne wallahi kowa na buƙatar shigo to kan gwamnati ta ɗauka sai 'yan yara 'yan shekara bakwai kaɗai suke buƙatar karatu ya kamata gwamnatin ƙasanmu ta sa tsari na karatun manya a ce mutum ko ya girma inda yana da bukatar ya karanci wani abu na boko to an bude masu wannan ƙofofin za su iya karanta muna roƙon Allah ta'ala ya tabbatar da alkhairi a cikin ƙasar mu ta Nijar bala'i da sharri da matsala Allah ya janye akwai ƴan uwa waɗanda suke bara addu'o'i akan bukatocin su na alheri muna fatan Allah ta'ala ya biya man bukatocin mu baki daya muna roƙon Allah da rahamashi da sunayen shi matsarki ya ƙara kwararo alkhairai da albarkoki a cikin ƙasar mu ta Nijar da sauran ƙasashen al'ummar musulmi baki daya duk abin da ya tsanani akan mu Allah ta'ala ya janye Allah ta'ala ya kauda Allah ta'ala ya kama mamu Allah ya sa albarka cikin kasuwancin ƴan kasuwanmu Allah taimake su ya dawa masu Allah sanya albarka cikin ayyukan masu aikin hannu Allah taimake su ya kama masu ya dawa masu malamai da almajirai da mushanni da elar da tijen duka Allah ya ƙara haske da basira na ilimi Allah sa su karanto abin da zai amfane su ya amfani al'umma su ya amfani duniya baki ɗaya a tsaye da sallah